إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي الخاطئة بوصية الله للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله لقد اهتم الإسلام بالمولود اهتماما عظيما فرتب له أحكاما وآدابا ليكون الإسلام أول ما يلامس جسده في هذه الحياة تفاؤلا بتمسكه به في بقية مراحل حياته ومن هذه الأحكام أولا شكر الله على إنعامه بالولد ولا يبالي ذكرا كان أو أنثى فالكل من رزق الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فقدم سبحانه في هذه الآية ما كانت تؤخره جاهلية الجهلاء من أمر البنات حتى كانوا يدفنونهن وهن أحياء وما زالت هذه الظاهرة باقية إلى يومنا هذا عند بعض الناس وما علموا أن ديننا عظم شأن البنات كما في الحديث من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم إصبعيه ثانيا بشارة, بشارة من رزق ولدا وتهنئته بذلك قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ولم يرد نص قطعي فيما يقال عند التهنئة لكن للمهنئ أن يقول ما يحصل به المقصود كقول بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ثالثا تعويض المولود ورقيته من الشيطان والعين فيقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتان وما تيسر من الأذكار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أيها المؤمنون لا تثبت في التأذين في أذن المولود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل الأحاديث الواردة في التأذين حين الولادة ضعيفة واهية بل ضعفها شديد رابعا تحنيك المولود وهو أن تمضغ تمرة فيدلك بها حنك الصبي من داخل فمه وأما وقته فهو بعد الولادة قبل إرضاعه ليكون التمر أول شيء يصل إلى جوفه فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويحنكهم خامسا تسمية المولود وذلك في اليوم الأول من الولادة وتجوز بعده حتى اليوم السابع لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى والأحق بالتسمية عند الاختلاف هو الأب لأنه لأن ولده ينسب إليه وكان عليه السلام يستحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح وينهى عنه قال ابن القيم رحمه الله تعالى للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقيل والثقل واللطافة والكثافة فكما قيل وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه سادسا عباد الله العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرا لله تعالى على إنعامه على إنعامه الولد على إنعامه الولد ومن السنة أن يذبح عن الغلام شاتان متقاربتان شبها وسنا وعن الجارية شات ويجوز الاكتفاء بواحدة عن الذكر عند انعدام القدرة ووقتها اليوم السابع من الولادة فإن فات ففي الرابع عشر فإن فات ففي الواحد والعشرين فإن فات ففي أي وقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات ولقد تقرر عند الفقهاء أنه يشترط في الولادة يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وللمسلم أن يصرف العقيقة في أي شيء أراد وفي أي مصرف أراد لكن الأفضل كما نص الإمام أحمد وغيره من المحققين أن يطبخها وأن يدعو إليها الأقارب والمساكين والجيران سابعا حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة أو ما كان على قيمتها نقدا عن علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم وأما وقته فهو اليوم السابع من الولادة والحلق خاص بالذكر دون الأنثى فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى ثامنا وأخيرا أيها الناس الختان وهو واجب في حق الذكر ووقته في اليوم السابع من الولادة ويجوز في غيره من الأيام قبل بلوغ الصبي وهو من كمال الفطرة وتمام الحنفية ملة إبراهيم وفيه الطهارة والنظافة وتحسين الخلقة وفيه توفير الصحة والحفاظ من الأسقام قال ابن تيمية رحمه الله في بيان المقصود من ختان الرجل وختان المرأة المقصود بختان الرجل تطهير تطهيره من النجاسة المحتنقة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba ɗan uwa masu girma ina mana ina ma kaina wasiya daga baɗayanmu da abun da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma mutanen farko da mutanen ƙarshe wasiya da shi shine cewa ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah ya ƙara mana tsoronsa ɗan uwa masu girma addinin musulunci addini ne cikakke addini ne wanda babu wani fanni daga cikin fannunukan rayuwa face ya muna bayaninsa face ya nuna muna ya ya kamata mu yi da wannan shi sa malamai suke cewa tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala khaira illa dallana alaihi wala sharra illa hazzarana min manzon Allah bai rasu ba face sai da ya kasance duk wani alkhairi ya nuna muna shi duk wani sharri ya ja hankalinmu ya ja kunnuwanmu akan yinsa addinin musulunci ya kula da ɗan adam kamin a aihesa da bayan an aihesa da bayan ya bar duniya dukkanin wannan ɓangaren da ɗan adam musulunci ya kula da shi ya nuna yadda ya kamata a ce ɗan adam ya rayu ko kuma an tahiyar da rayuwarsa yana ɗaya daga cikin wuraren da musulunci ya kula da su daga cikin ɓangarorin rayuwa ta ɗan adam shine lokacin da aka aihesa musulunci ya hukunta wasu ladubba wasu ladubba da ya kamata a ce idan an aihi yaro an yi mai wannan ladubban domin shi lokacin yi masa ne za a yi ba shi zai yi ba kina yana ɗaya daga cikin amanar da Allah ya ɗora ma iyaye idan suka aihi ɗiya to su kula da wannan ladubban wannan hukumce hukumcen da Allah ya ɗora musu akan wannan ɗiyan da ya ba su wannan kuma musulunci ya ɗora ya ɗora shi ne don saboda a nuna mun da cewa ana so yaro ya tashi akan musulunci shi yasa tun kamin ya yi wayo tun aihuwarsa a duniya farkon abin da za a masa shine abin da musulunci ya karantar a masa don saboda ya tashi da mi ya tashi da musulunci a cikin jinin jikinsa a wannan ne zai kama to waɗanne hukumce-hukumce ne suka ta'allaka da sabon jinjiri ma'ana da jariri da sabon yaro da aka haifa akwai hukumce-hukumce guda tara ko hiye da haka mafi mahimmanci su shine guda taran da za mu zano ko takwas na farko shine idan allah maɗaukakin sarki ya arzita ka da aihuwa abu na farko da ake so kai shine an tashkurallaha ala in'amihi ka yi ma Allah maɗaukakin sarki ni'ima ka yi ma Allah maɗaukacin sarki godiya da wannan ni'imar da ya yi maka domin aihuwa ni'ima ce kuma za ka yi ma Allah maɗaukakin sarki godiya idan ya baka aihuwa ya kasance ɗa ne ya baka ko kuma mace ce ya baka domin idan muka lura Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake zano ni'imomin da ya ma ɗayan adam daga cikin ni'imomin sai yake cewa ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukur yana ba wanda ya so ɗiya mata yana ba wanda ya so ɗiya maza wasu kuma sai ya cakuɗa musu ni'imomi ne na Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce idan muka lura a cikin wannan ayar sai muka ga da mi Allah ya fara da mace tare da cewa kuma wurare da yawa Allah da maza yake farawa amma da ya kawo wari na aihuwa sai ya fara zancen mi sai ya fara zancen maza ya fara zancen mata a nan ne malamai suka ce Allah ya yi hakan ne don ya nuna muna mahimmancin mata mahimmancin ka samu ɗiya mata idan Allah ya baka ɗiya mata ba wai yana nuna baya son ka bane ba wai yana nuna me yake da suna baya son ka da alkhairi bane ma'ana wannan ma shine alkhairin da Allah ya so ka da shi idan muka lura malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar masa ɗiya maza a raye ba kuma da ya tashi bashi mata su ya ba su suka rayu kuma su suka hiyawa dan a nuna mun da cewa wai yawan iya mata idan Allah ya baka ba aibi bane a gare ka bale ma dai ni'ima ce a gare ka idan muka lura hatta a wannan zamani akwai wanda idan Allah ya arzuta sa da iya mata zalla zaka ga yana kyama akwai wanda dan Allah ya sa matar da yake tare da ita mata zalla take aihuwar masa to sai ya sa akan sa bari yayi aure dan saboda ya samu ɗa namiji ma'ana kenan auren da zai yi ba dan Allah bane zai dai mi dan saboda mace da za ta zo mai yiwa ta aihuwar mishi mata ta aihuwar mishi namiji ga wannan kenan ka ƙi kaddarar Allah maɗaukakin sarki idan kai haka kuma kayi koyi da jahiliya kayi koyi da jahilai su ne suke kyamar mata su ne suke turbuɗe mata da rayuwarsu wannan shine kenan yana daga cikin hadisai da dama sun zo akan bayanin falalar aihuwar ɗiya mata a hadisin da muka karanta a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba sa ɗiya mata guda biyu kawai ma Allah maɗaukakin sarki ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kula da wannan ɗiyan ya tarbiyyantar da su ya aurar da su bai tare da ya kyamace su ba dalilin wannan za su zamanto kamar haka da shi da manzon Allah a cikin aljanna ma'ana zai yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne bai so ni da ku yayi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana ɗaya daga cikin hanyar abu na biyu yan uwa daga cikin hukumce hukumcen aihuwa shine yin barka at-tahni'atu lil mauludi lah ma'ana yin barka ga wanda aka yi ma aihuwar wannan sunna ce ta manzon Allah sunna ce ta sahabbai kai sunna ma ce ta Allah madaukakin sarki domin lokacin da ya azurta annabi zakariya alaihi salam da da sai ce ya zakariya inna nubashshiruka bi yahya muna maka bishara muna maka barka da cewa mun baka da yahya ashe abun barka ne ashe ba al'ada bace idan muka ce ba al'ada mu ce ba muna nuhin kenan idan kai ba za a ba za a ce ba za ka samu lada ba a in kai za ka ma samu lada kuma a wajen wannan barkacin babu wani lafazi da manzon Allah ya kayyade ko shari'a ta kayyade dole sai shi zaka yi malamai suka ce duk lafazin da yake nuna murna da addu'a ga wanda aka ma aihuwa to barka ce domin hatta addu'ar da ake yawan maimaitawa barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa ballaga ashuddahu wa rizqta birra duk wannan ba asalinsa ba daga manzon Allah bane asalinsa athar ne daga al-Hasan al-Basri shi ya shi yake fadin wannan to dalilin kasancewar yana da kyau a ce muna koyi da malaman mu magabata sai muke koyi da shi a wajen fadin wannan amma malamai suka ce duk wata addu'a duk wata magana ko da da Hausa ne ko da zabarmanci ko wani yare kai barka to kai sunna zaka samu lada akan wannan sunnar abu na gaba shine ta'widul mauludi wa ruqyatuhu min ash-shaytani wal 'aini ana so lokacin da aka aihi yaro inda dama a karanta masa a neman masa tsari daga shaidan wannan kuma ya danganta daga duk wata addu'a wadda ta shahi neman tsari kamar yadda ya zo a athar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ma alhassan da husaini suna jarirai u'idhukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma manzon Allah ya dauke su yana musu wannan addu'a ina neman tsarin Allah ya tsare ku daga shaytani abun zargi da kuma masu kambun baka ma'ana idanu wanda idan sun kalla sun yaba to abu zai lalace kinan kawan mayu da abin da ya kama da haka malamai suke cewa ya halatta a karanta musu qul huwallahu da falaki da nasi a tofa musu lokacin da aka aihe su dan neman tsarin Allah ya kare su amma abin da bai tabbata ba shine a kama kunnan yaro a yi masa kiran sallah dama a yi masa ikama hagum duk hadisan da suka zo akan bayanin wannan hadisai ne wanda suke busu inganta ba kenan idan muka yi haka nan da niyyar cewa manzon Allah ya ce ayi mun kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kenan wannan bai tabbata ba yin kiran sallah da tada iqama a cikin kunnan wanda yake jariri na gaba shine tahnikul maulud shine ana so a yi ma jariri tahnik idan aka aihe sa me ake ce ma tahnik shine lokacin da aka aihi yaro kamin a basa nono ana so a tattamna dabino sai a sa masa a cikin baki a sa masa a cikin baki ya shahida su shinsa har ya haɗe sa malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunantar muna da wannan ne dan saboda dabino yana ɗaya daga cikin abin da yake da yana da yake da suna vitamin kamar yadda masu kimiyya suka nuna yana da glucose a cikinsa wanda shi kuma glucose vitamin ne wanda idan aka rasa shi a cikin gaɓoɓin ɗan adam yana karya lagon jikinsa ma'ana dai tamna ma jariri dabino kamin ya ci wani abu ya kasance dabino ne ya fara ci zai iya kasancewa dalilin rigakafi ga wasu ciwace-ciwace wanda ba mu san da su ba in kuma muka yi haka mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kama manzon Allah jariri abin farko da yake masa shine ya sa masa wannan dabinon sai ya sa masa suna sai ya yake da suna ya yi masa addu'a wannan shine sunna kuma wannan tattamna dabino kin baya daga cikin sunna a ce wai sai an biɗi wani babban mutum don a nemi albarkar a'a wannan manzon Allah kawai ya shafa shi kadai ake tabarruki da miyonsa baya halatta kai tabarruki da miyon wani domin ko a addu'a da aka ce ayi tofi ba miyo aka ce ka kwaso ka zuba ba iskan ka ne zaka zuba manzon Allah kawai ake tabarruki da miyonsa ko kuma da jininsa ko kuma da ruwan arwallansa da abin da ya kama da haka kenan sunna kai uba ko ita uwa ko wani makusanci ya yi mai yaro wannan abin mana amana dai kamin a bashi nono abu na gaba shine a mai da suna a tasmiya tasmiyatul maulud shine a sanya ma yaro suna wani lokaci ake sanya ma yaro suna daga an aihe sa kenan wai ba dole bane sai ranar biki sannan za a sa suna a'a da an aihe yaro ya halatta a kai sai a sa masa suna kai kamin ma aihe yaro ya halatta a sa masa suna yahya an sa masa suna kamin a aihe sa annabi isa alaihi salam an sa masa suna kahimmi kamin a aihesa wannan shine akwai asar da yawa na wanda aka sama suna kamin a aihesu akwai sahabbai da yawa wanda suke makan su alkuniya kamin su yi aure idan suka yi auren kuma dan da suka samu su ya sama wannan kenan za a iya cewa ma abin da ya dacewa shine a sama yaro suna daga an aihesa ba sai an zo ba ana ta me a sunan yaro a ce in ba yanzu ba sai dai rabbiki gani wani wani sai a taima daga ranar barkar aihuwa ba zai kara komowa ba sai yaro ya zama dan shekara biyu ya haɗu da shi ya ce kai ni lokacin da aka aihe ka ba a gaya ni sunanka ba to amma da a ce tun farko an gayi sunan kunga da abin ya shahara ke da kunga al'ada ce wadda ta saba ma ko a ce ya kira suna tana cutar da maimakon ta ta amfane mu da an aihi yaro za a sa masa suna bayan wannan kuma a koda yaushe duk sunan da zaka sawa abubuwa guda biyu ake lura da shi me ma'anan sunan sannan kuma wa a asali wa ke da sunan ko a samu biyun ko a samu ɗaya daga cikin guda biyun za ka iya ka samu suna mai ma'ana amma a cikin magabata in ka bincika babu mai wannan sunan kawar misali idan ka samu ɗiyar ka huda a cikin magabata ni a iya sani na ban san wata mace daga cikin manyan magabata mai suna huda an gane da kyau ko amma kuma za a sa huda don sunan yana da ma'ana domin idan ka sa huda kaman kana fatan ne Allah ya sa ta zaman to shiryayya kaman ka sa ma diyarka barkatu an gane da kyau ko idan ka sa mata barkatu kana fatan mi a ai ta'amula an takuna mubarakatan ma'ana ka sa mata sunan ne dan fatan ta zaman to mai albarka an gane da kyau ko idan mutum ya zaman to mai albarka ko shine zai kasancewa mai amfanin iyayensa da addininsa duniya da lahira domin a cikin komi albarka ake nema a ciki wannan shine kidan abu na biyu shine takan iya suna baya da ma'ana amma akwai wani babban mutum daga cikin manyan magabata mai sunan idan muka ɗauki kawai misali ka sama yarka fatima a asali da larabci a addinance suna na fatima ba suna bane mai ma'ana amma za a sa sunan ne don saboda me don saboda an samu wa an samu fatima yarwa yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a idan ka ɗauki alƙasim suna ne mai ma'ana sannan kuma mai sunan asalin suna ne mai kyau akwai sunaye da yawa wanda za ku gani asali ba su da ma'ana amma za a sama yara su ne don saboda ana gurin a ce yara su yi halin wa su yi halin wanda aka sama sunan akwai misalai da yawa irin sunayen annaba da sauransu kun gani ba ka ƙoƙarin ka san ma'anansu a'a za ka sa sunan ne saboda mai sunan yana da kyau mu san da cewa ka'ida ce a wajen malamai suke cewa lil asma'i atharun alal musamma ma'ana suna yana da tasiri akan wanda aka sama sunan idan ka sama ɗanka kaza da gurin ya zamanto kaza to Allah zai taimaka maka akan ya zamanto kaza ashe anan ne nake jan kunnan musamman mata su suka shahara da wannan kaga mace ta ji suna a cikin mi a cikin wasan kwaikwayo a cikin dandalin soyayya kai inda ma lalacewa ta kai akwai wanda a cikin seri na turawa ko na inda za su ji sunan su ɗauko su sa maɗiyansu irin su ne za ka ga ana aihuwarsu ga su dai hausawa amma kuma ɗabi'arsu ba ta hausawa misali ga su musulmai amma ɗabi'arsu ba ta musulmai ba don me yasa don sunan da aka sa musu ya yi tasiri a kansu kinan kada ya zamanto ɗaukar sunayenmu yana ta'allaka ne da daɗin suna domin da da suke sa wannan daɗin sunan ne yake sa suke sa sunan wannan kuma kuskure ne musan da cewa shi sa suna haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin yaro ka sa ma yaro sunan da in ya tashi zai yi alfahari da shi domin idan sunan baya da daɗi farkon wanda zai fara cutuwa da shi shine yaron ba kai ba a lokacin umar bin khattab radiyallahu anhu wani yaro ya wani ma'aifi ya kawo ƙaran ɗansa ya ce wannan yaron nawa baya min ladabi yana cutar da ni yana mini kaza yana mini kaza sai ya ce a kirawo masa yaron umar ya ce a kirawo yaron da yaron ya zo sai umar ya shiga yi ma yaron hada yana ta masa hada sai da umar ya kare bayanin sai ya ce ya amiral mu'minin wai shin su iyaye su kaɗai ne ke da haƙƙi akan ɗiya su yara ba sa da haƙƙi akan uwayensu sai umar ya ce a'a ai kamar yadda ɗiya uwaye suke da haƙƙi akan ɗiya su ma ɗiya suna da haƙƙi akan iyayensu sai ce to gaya mini menene haƙƙin ɗiya akan iyaye sai ya ce an yantaƙiya ummahu wa yuhsina smuhu wa yu'allimuhu alqur'ana yace na farko shine ya zaɓin masa uwa kamin a aihesa ma'ana ya zaɓi uwar da za ta aihesa na biyu shine in an aihesa ya sa masa suna mai kyau sunan da yake buri ya zamanto haka nan na gaba cewa na uku shine ya koya masa alqur'ani ma'ana ya koya masa addini sai ce ya kai umar ɗaya daga cikin wannan abubuwan da ka zano ko guda ma'aifina ba mini ba ya ce na farko da ya tashi aihu da ya tashi aure sai ya auri ɗaya daga cikin karuwan gari ya aura ita ce ma'aifiya da ita aihe ne na biyu da aka aihe ne da ya tashi sa mini suna sai ya sanya mini sunan ju'ul kun san me ake ce ma ju'ul shine buzuzu kashin nan mai mulmular kashi wanda suka saba zuwa gona sun sani kana kashi kamin ka kare da ya mulmule ya tafi da shi to haka shine sunan da ya sa masa ya ce na ƙarshe kuma ko aya ko harafi ɗaya bai koya mini ba a cikin alkur'ani sai umar ya dahe kai ya tardo kansa ya kalli uban ya ce a kaktahu kabla an yi ikkaka wa a sa'ata ilaihi kabla an yi si a ilai ka ci haƙƙinsa kamin ya ci haƙƙinka ka munanta masa kamin shi ya munanta maka ya ce ku tashi ku bani wuri umar ya kore su sai na muna ashe cewa haƙƙin yara ne mu sa musu suna mai kyau sunan da za su yi alfahari da shi idan sun tashi sunaye wanda Allah maɗaukakin sarki ya so mafi yawanci shine sunaye wanda aka danganta su zuwa ga Allah kamar a ce Abdullahi Abdulrahman Abdulmalik da abin da ya kama da haka bayan su sai sunayen annabawa bayan su sai sunayen sahabbai bayan su sai sunayen magabata wanda suke ba sahabbai ba bayan tabi'ai in uwa masu girma yana ɗaya daga cikin haƙƙi na yaro na bakwai mabima na ƙarshe shine na shidda al'aqiqa shine a yanke masa rago kuma shi wannan rago da ake yanke ma yaro ya danganta daga yaron da aka haifa in mace ce an sunanta guda in namiji ne an sunanta guda biyu amma ba dole bane idan gudan ya samu za a yi yaushe ake yanke rago na layya na aihuwa ko na suna ana yanke sani a kwana na bakwai kamar yadda muka karanta a hadisi ashe kuskure ne ga yadda muka saba na cewa radda aka aihi yaro in an aihe sa alhamis to sai wata alhamis za a yi suna a yanka rago wannan kuskure ne kenan yana da kyau a yi kokari a gyara wannan musan da cewa shi al'amari na suna sunna ce wanzan Allah ya koyar da mu idan kuma aka ce abu ibada ne ana son abubuwa guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a kai dan Allah sannan kai koyi yanda manzon Allah ya karantar ai yanda manzon Allah ya karantar shine rana ta bakwai za a yanke ma yaro rago idan aka aihi yaro ranar ranar samidi kenan ran juma'a biki ya kama in aka aihe sa rana ta alhamis kenan ranar laraba suna ya kama wannan shine sunna mu guji son zuciya idan muka yi son zuciya a wajen abin da ya shahai al'amarin aihuwar ɗiyanmu to ɗiyan namu za su tashi su ma su yi muna son zuciya su fifita abin da suke so akan mi akan abin da muke so domin mun fifita abin da Allah yake so akan abin da mi akan abin da mun fifita abin da mu muke so akan abin da Allah madaukakin sarki yake so malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo ɗiya su fanɗari ma iyayensu shine ya kasance su ma iyayen sun fanɗari ma Allah a lokacin bikin ɗiyan Allah ya kare mu sannan abin da ya shahi rago rago na suna hukuncinsa hukuncin ragon layya shine malaman fiqh suke cewa yushtaratu fil aqiqati ma yushtaratu fil udhiya duk sharadin da ke da kai a cikin layya ragon layya to shine sharadin da ake so a yi a cikin mi a cikin rago na suna marar aibi shekara kayyadadda da kuma abin da ya kama da haka na gaba shine halqu ra'sil maulud shine aske kan yaro shi ma wannan ana yin sa a rana ta bakwai ma'ana ran da aka yanke rago kuma malamai suna ganin aske kan jariri ya ta'allaka da nau'in jariri idan namiji ne shi ake so a aske ma amma idan mace ce malamai suna ganin ba dole ba sai an aske mata gashi kinan mace an aihon maka diya mata ta ce ka ni ina so gashin gana ta ya birge ni kada a ashe shi shikenan ka bar ta al'abunta idan kai haka baka yi laifi ba kenan ba sunna ba ne ma aske mi aske kan jaririya mace domin ita dama yana daga cikin adon da ake so a barta da shi a mi ta zamanto mai gashi kenan ba lahi ba ne a barta da gashinta a sunna kuma yana da kyau idan aka aske gashin jariri a auna shi da ma'auni daidai nauyinsa sai a yi sadaka da wannan kuɗin sai a yi sadaka da mai da suna da dinari to a yanzu ba mu da dinari sai mu mai da suna sai mu yi aiki da kuɗi na wannan zamani idan ka auna wannan abu ne wanda yake bukatar yake da suna a yi kalkil da sauransu zinariya a yanzu kudinta nawa suke idan za a maida shi akan sefa yana bukatar dogon bincike yan uwa masu girma abu na karshe da ake ma yaro shine alkhitan shine yanka yanka kuma ana ma namiji ana ma mace amma shi namiji dole ne ita kuma mace ba dole bace mustahab ne an so a yi mata al-imam da suna ibnu ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana bayyana mahimmancin yanka yake cewa yanka ta yaro kamar ƙawata gabansa ne da kuma tseratar da shi daga cututtuka da suke shiga a cikin wannan watar da take akan al'aurar yaro kuma a bincike ya nuna cewa wanda yake da yanka ya yi gamsar da mace fiye da wanda baya da yanka wanda baya da yanka ya yi hwadawa a cikin hatsari na rashin aihuwa fiye da wanda baya da yanka inda a wannan zamanin da muke a ciki ba musulmai ba kawai hatta turawa da kahurai su ma suna yin yanka don saboda sun gane amfaninsa wannan sun mun da cewa duk abin da addini ya umarce mu akwai hikimar da yasa ya umarce mu da shi in ma ya kasance mun san hikimar mun gane ta ko ba mu sani ba amma dai akwai hikimar da yasa addini ya umarce mu da wannan wannan shi zai kara kwantar mana da hankalin ashe duk abin da Allah da manzo suka umurce mu mu yi kai tsaye ba tare da mun bi son zuciyarmu ba domin a cikin sa ne tsiratar mu take da duniya ta lahira da ƙarshe ƴan uwa ina ƙara tunatar da mu akan cewa mu san da cewa ɗiyan mu amana ce amana ce da Allah ya bamu ba mu muka halicce su ba mu dalilin zakuwar su ne a duniya Allah ya ga dama ne ya baka aro idan kuma aka baka aro dole ka bi sharaɗin wanda ya baka aro Allah ya baka aron wannan yaron sai ya sharɗanta maka ka tarbiyyantar da shi akan hanyar shi shi Allah kin da haka idan ka tarbiyantar da shi akan son zuciyarka akan wata hanya wadda ba Allah ya so ka yi ba to a wannan lokacin ka kauce ma sharaɗin da Allah ya maka na aihuwa muna fatan Allah ya sama mu albarka sannan ya arzuta mu da ɗiya masu albarka sannan kuma ya ba wanda ba su da aihuwa aihuwa sannan kuma wanda suke da aihuwa Allah ya ƙara musu ‘ya'ya masu albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في دولتنا نيجر وفي قارتنا أفريقا وفي جميع بلاد المسلمين اللهم أنزل الأمن في جميع دول المسلمين اللهم اهد أمراءنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله